الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne mu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata daya ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma goma ga watan takwas shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna fahulul islam na shekul islam muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai tambayar ɗan uwa shin ko akwai wani abu na ibada wanda aka shar'anta ma muminai idan sabuwar shekara ta kama a takaice babu wata ibada keɓantacciya wadda aka shir'anta ma mominai idan sabuwar shekara ta kama za ka ji abubuwa daban-daban na mamaki wanda mutane suka kirkira suka shigo da shi da sunan addini har ma wasu yau wai sun wuni da azumi wai azumi na farkon sabuwar shekara wa ina aka samu shi wani dan uwa yake tambaya ta wai yawa gari yana azumi yau an ce azumi ne na sabuwar shekara shi ne yake tambaya shi yana da asali ko baya da asali kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka bugu da ƙari tura sakon gaisuwa barka da kamawar sabuwar shekara shi ma wannan bid'a ne baya da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan kwarai mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'i wanda manzan Allah ya ba da shaidar cewa su ne fiyayyu daga cikin wannan al'umma ba a same su ba suna ma junan su barka da juna idan sabuwar shekara ta kama a inda ake ma juna barka a idi ne guda biyu idi na azumi da idi wanda yake na layya amma kamawar sabuwar shekara yi ma juna barka wannan kwaikwayon makiyan Allah ne waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu yahudu da yan musha don haka haramun iya kawai abinda mutum zai iya yi wanda kuma bai keɓanta ba da kamawar sabuwar shekara shine yi ma kai hisabi mutum ya tsaya ya yi tunani ya ga menene ya gabatar ma kansa na alkhairi a shekarar da ta gabata domin ya ƙara matsa lamba menene ya gabatar ma kansa na sharri domin ya gyara a abin da ya rage masa na kwanukan rayuwa wannan hisabi da mutum yake ma kansa bai keɓanta ba da farkon shekara an gane ko ana buƙatar mumini dini na allah kafin ya kwanta in dare ya yi ya tsaya ya ma kansa hisabi kaga a cikin yini tun daga ketowar alfijir har zuwa fadawar rana ko kuma har zuwa lokacin kwancinka menene ka gabatar ma kanka a cikin wani yini kamar yadda magabata suke ma kansu hisabi lokaci zuwa lokaci kamar yadda ɗan kasuwa wanda yake matsalin kasuwanci ƙwararre a wajen saye da sayarwa yakan keɓance lokaci zuwa lokaci domin ya yi lissafi game da kasuwancin shi gaba aka yi ko baya aka yi za ka samu ɗan kasuwar da dini na Allah sai ya yi lissafi wani duk sati sai ya yi lissafi ya yi ƙididdiga wani duk ƙarshen wata wani wata shida wani shekara balantana kasuwanci wanda yake na hakika shine wannan kasuwanci wanda ribar wato a makoma lahira ake samunta wanda kuma ita ce riba ta hakika don haka wannan muhasabatun nafsi yi ma kai bincike da lissafi bai keɓanta ba da farkon shekara amma ba laifi ba ne mutum yana iya yi in banda wannan babu wasu abubuwa waɗanda suka zo a shari'anci shi kuma daman mun faɗa bai keɓanta ba da sabuwar shekara na'am to sai ka daga muryarka ya yi mi ban san da haka ba wai wani aikin sako wanda in bawa ya yi allah zai fita daga sha'aninsa duk aikin da ka aikata na zunubi komin girmansa inda ka tuba Allah zai karbi tubanka babu wani laifi wanda Allah ya ce duk wanda yayi ba zai karbi tubansa ba laifi dai bai wuce ba zagin Allah kamar yadda ƴan mushin suke zagin shi suke danganta masa da amma me Allah ya faɗa a fala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin yanzu ba za su tuba zuwa ga ubangijinsu su roke shi gafara laifi babu laifi sama da kafirci musan kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala ko musan wani haƙƙi daga cikin haƙuƙuwan Allah subhanahu wa ta'ala to haka Allah ya faɗa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu in har sun tuba sun daina kafirci ubangiji ta'ala yace za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifukansu don haka maganar cewa a ga wasu wanda Allah ya yi alkawalin cewa ba zai gafarta musu ba wannan babu shi a shira'anci an gane ko babu shi a shira'anci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna je cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala wato da manzansa na bakuntar musulunci da fabala ta baki wanda bayani ya gabata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa bada al-islamu gariban wasa yahudu kama bada a faɗu banin kuraba manzon Allah yake cewa shi wannan musulunci kuke gani manzon Allah ya ce ya fara ne yana baƙo wasa yahudu kama bada kuma da sandu zai koma kamar yadda ya fara kamar yadda ya fara a matsayin bako to haka a ƙarshen duniya musulunci zai koma bako maza Allah ya ce faɗo ba ne da ƙuraba maza Allah ya ce farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata ga baki ko kuma ka ce faɗo ba da ƙuraba aljanna wato ta wajaba ga waɗanda suke baki wasu malamai suka ce duba sunan wata itaciya ce daga cikin itacen aljanna to shine a wata riwaya ta al'imamu ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa manil quraba su wane ne bakin fara sai ya ce annuza'u min alqaba'il manzon Allah ya ce su ne waɗanda suke masu fita daga cikin kabilunsu ma'ana su hijira su je inda za su sake su gudanar da addininsu domin taimaka ma addinin Allah shi ne ya ce an za'u min alƙaba'i a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi aka ce masa manil quraba qala sai manzo Allah ya ce allazina yasluhuna idza fasada an-nasu su ne waɗanda suke zama na ƙwarai idan mutane sun ɓaci an gane ko ma'ana idan mutane sun ɓaci kowa ya kaɗi gabansa ya ƙirƙiri wani abu ya zo da shi da sunan addini to su sukan yi ƙoƙarin nagartuwa kenan su tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ita wannan riwaya Sheikh Nasir ya inganta ta a cikin silsila as-sahiha al-Imam Ahmad ya rawaito daga hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas a hadisin a riwayar manzon Allah da yace fadu balil guraba wato madalla da alasan barka ga waɗanda suke baki fadu ba yawma izin lil guraba maza Allah ya ce madalla da alasan barka a wannan lokaci maza Allah ya ce ga baki idza fasadan nasu idan mutane sun baci a riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisin Kasir ibn Abdullah daga mahaifinsa daga kakansa maza Allah ya ce fadu ba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati maza Allah ya ce madalla da baki su ne waɗanda suke inganta abinda mutane suka ɓata wato na sunnata tare da cewa ita wannan riwaya ta limamu tirmidhi shek nasir albani Allah ya ji kansa ya ba a fata ma'ana riwaya ce bai ba a takaice dai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labarin cewa musulunci ya fara ne yana ba ku idan aka ce algurba shine albu'ud nisanta algarib shine wanda ya nisanci kenan mazauninsa kuma shi dabi'ar bako abu ne wanda yake sananne bako ba kowa ba yake sakewa da shi zaka ga ana nesa nesa da shi ana kyamarsa to haka musuluncin nan da ya fara ya fara ne yana bako jama'a sun yi ca a kansa musamman kafiran makka duk wanda ya yi imani da allah da manzansa to ya zamanto abin kyama a cikin jama'a daga wannan lokaci yakan haɗu da nau'i-nau'i wanda yake na cutarwa don haka wato musulmin farko yadda ka san baki a cikin jama'a haka suke ana kyamar su ana nesa nesa da su to yadda musuluncin ya fara yana bako manzo Allah ya ce a ƙarshe ma zai koma matsayin bako yadda za ka ga mafi yawan jama'a sun yi hannun riga da karantarwar addini masu gudanar da addini tacacce kamar yadda ya dace ‘yan kaɗan ne a cikin jama'a maza Allah sai ce to irin waɗannan bakin maza Allah ya ce farin ciki da alasan barka da murna maza Allah ya ce ta tabbata gare su yanan dai a takaice su ne waɗanda suke gyara abin da jama'a suka ɓata na karantarwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ƙoƙarin kenan kakkafe dukkan wata ƙura ta bid'a da ta buɗe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi ƙoƙarin dawo da jama'a a kan layi to su masu wannan fama manzon Allah su ne yake ba albishir yake cewa fa duba lil ghuraba an gane ko kenan a riwaya ta farko kenan sai ya ce su ne dai waɗanda suke zama na kwarai idan mutane sun ɓaci a wata riwaya su ne suke inganta abin da jama'a suka bata to kaga daman ba wanda zai gyara banna sai wanda ya yi ƙoƙarin zama na kwarai za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي أمية رضي وعن أبي أمية أنه قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع, ودع عنك الأوا ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قيل منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال قلت لسفيان عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسناد عن المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنته حين تترك malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan riwaya ce ta abu umayya ke cewa na tambayi wato abu sa'alaba shine al-kushani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda faƙultu na ce da shi ya aba sa'alaba ya kai aba sa'alaba kai fata ƙulu fi hazihi da aya me kake faɗa game da ma'anar wannan aya faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai alaikum anfusakum wato ku lazinci kawunanku ma'ana ku iya da kanku la yadurrukum man dalla duk wanda ya bace ya kauce ma tafarki madaidaici kauce ma tafarki madaidaici da yayi la yadurrukum ba zai cutar da ku ba zai rage ku da komai idza hata daitum sharadi in har ku kun shiryu kenan bacewar batacce ba ta cutar da ku in har ku wato kun shiryu kun hau layi wanda yake na kwarai a lokacin da ya masa tambaya game da ma'anar ita wannan aya me yake faɗa game da ita ƙala sai abu sa'alaba ya ce masa amma wallahi ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni laƙad sa'alta an kabira tabbas wato ka tambayi masani ƙwararre game da sanin ma'anar ita wannan aya domin sa'altu an ha rasulallah sallallahu alaihi wasallam yadda ka mun tambaya dangane da ma'anar wannan aya haka na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ma'anarta fa qala manzon Allah yace da ni bali itamiru bil ma'ruf manzon Allah yace sani dai ku ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki wa tanahu anil munkar manzon Allah yace kuma ku yi hani gabarin mummunan aiki hatta kaga kenan kamar misalin shi wannan mai tambaya iya fahimtar da ya ayar cewa umarni da kyakkyawan aiki da hani gabarin mummunan aiki baya da zuntar mutum in har mutum ya yi ƙoƙarin wato gyaran kansa an gane ko? in har ka yi ƙoƙarin gyara kanka to kasancewar umarni da kyakkyawan aiki da hani game da barin mummunan aiki bai da zance ka batun da cewa la yadurru kuma balla idza hadaytu zahirin ayar shine yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni da na masa tambaya dangane da ma'anar ayar manzon Allah yace bali itamiru bil ma'ruf ridi manzon Allah yace ku ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki wa tanahu anil munkar maza Allah ya ce ku yi ta hani gabar mummunan aiki hatta iza ra'aitum shuhan muta'an maza Allah ya ce in aka kai lokacin da kuka ga wato ruwa ta zama abun biya a cikin jama'a kowa ya tsuke aljihu ya tsuke aljihu an gane ko ya tsuke bakin aljihu baya ciyarwa baya kumbarwa domin lafazin ashuh yana da bambanci da albukul a gane ko idan aka ce ashuhu ruwa mai tsanani kenan wadda ta kai matuka mutumin da shi baya bambaruwa kuma yana faɗan abin da ke hannun mutane shine ake kira shahihun kai baka bayar da naka kuma kana faɗin na jama'a da haka Allah ya faɗa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun amma shi haka ce albakil shi dai baya bambaruwa amma baya faɗan naku shine anan manzo Allah yake cewa hatta idza ra'aytum shuhan mubaan idan aka kai lokacin da kuka ga ruwa ta zamanto abun biya kowa ya tsuke aljihun ba bakin aljihu wa hawan muttaba'a maza Allah ya ce kuka ga son zuciya ya zama abin biya a gane ko kawai galibin jama'a son zuciyarsu suke bi ba ruwansu da abin da ya zo a shar'ance na alkur'ani da sunna iya kawai abin da ya yi daidai da ra'ayinsu son zuciya shi suke bi maza Allah ya ce wa duniya mu'usarata kuka ga duniya ana fifita ta akan lahira kawai hammin jama'a sun dai su gina rayuwarsu da duniya ba ruwansu da lahira sun watsar da ita sun wohintar da ita kamar yadda galibin jama'a a yau kusan haka ne sai ya ce wa ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayi kuka ga dukkan wani ma'abucin ra'ayi wato yana nuna jiji da kai da ra'ayinsa cewa ra'ayinsa ya fi na kowa manzan Allah ya ce in aka kai irin wannan lokaci manzan Allah ya ce fa alaika bi nafsik manzan Allah ya ce ka iya da kanka wada'a an ka da'awa gama garin jama'a ka rabu da su ka rabu da su ka kaurace ka yi kokarin gyaran kanka shine malamai suka ce wannan rangwami ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga mu'minai game da barin umarni da kyakkyawan aiki da hani ga barin mummunan aiki lokacin da barna ta yawaita a ban ƙasa ta haɗa ko'ina al'amari ya yi kamari to a wannan lokaci yana dacewa mutum ya keɓanta ya ringa ƙoƙarin saita kansa domin zamanin wato zamani ne wanda yake na fitina an gane ko zamani ne wanda yake na fitina kenan in fitina ta yawaita to a lokacin na mutum ya iya da kansa kenan a lokacin nan an masa rangwamen kenan daina umarni da kyakkyawan aiki da hani gabar mummunan aiki tare da cewa shine sai yake an gane ko sai yace fa inna min wara'ikum ayyaman maza Allah ya ce kusan da cewa bayan ku wato akwai wasu kwanuka da za su zo nan gaba maza Allah ya ce as-sabiru fihinna mai haƙuri mai jimiri a cikin waɗannan kwanuka maza Allah ya ce mislu laqabidi alal jabal kwatancin mai jinkar wato garushin mutane mutumin da zai jimre ya ja daga akan bin alkur'ani da sunna ana cutar da shi ana tsangwamar shi maganganu da zagi ba abin da ba a faɗa masa to amma duk da haka sai ya jimre ba gudu ba ja da baya maza Allah ya ce mai jimri akan rubo da sunna ta a wannan lokaci maza Allah ya ce mislu da kabidai alal jamri kwatancin wanda yake jimkar garoshin mutane kaga duk wanda ya jimki garoshin wuta to magana ta raɗaɗi ba a ba a magana ta raɗaɗin wuta kenan haka dole duk wanda ya jimki garoshin wuta sai ya jimre to haka duk wanda zai yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci to sai ya jimre zai ga nau'i-nau'i wanda yake na musgunawa da cutarwa in ma a bangaren iyalinsa ko abin da ya shafi dukiyarsa ko abin da ya shafi karan kansa zagi da bakaken maganganu har ma da bugu da zubar da jini duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke yawa kane wanda magabatan farko babu cutarwar da ba su haɗu da ita ba akan riko da gaskiya amma duk da haka suka jure shi maza Allah ya ce fa inna min wara'ikum ayyama lalle bayan ku nan gaba maza Allah ya ce akwai wasu kwanuka da za su zo as-sabiru fihinna mai jimri mai haƙuri akan riko da sunna a cikin waɗannan kwanuka maza Allah ya ce misalul qabiqi alal jabr kwatancin mai jin gargaroshin mutane sai ya ce lil amili fihinna manzon Allah ya ce na ga mai aiki da sunna ta a cikin waɗannan kwanuka ajiru hamsin rajulan wato ladan mutum hamsin ya amalo na misla amalikum wanda suke aiki kwatancin aikin ladan mutum hamsin waɗanda suke aiki kwatancin aiki na sahabbai abu salaba ya ce kulna sai muka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce minna an minhum mutum hamsin daga cikinmu ko kuma mutum hamsin daga cikinsu ƙwada sai manzan Allah ya ce bari minku ya ce bari dai ladan mutum hamsin daga cikinku al'imamu abu daud da al'imamu turmizi wato su suka rawaito wannan hadisi wanda wannan hadisi tare da cewa dai hadisi ne ba ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akwai ashawahid wanda malam ya zo da su su ma dai galibin su basu inganta ba amma abin yana da asali akwai dalilai ingantattu waɗanda suka kunshi ma'anarsa kamar yadda wannan yana nuna mana fadula ta masu ƙoƙarin riko da sunna a zamanin da musulunci ya koma bako ƙarshen duniya kenan lokacin da bid'o'i suka mamaye al'umma shine maza Allah ya nuna cewa wato duk mai riko da sunna a wannan lokaci yana da ladan wato mutum hamsin daga cikin sahabbai sai dai wannan baya nuna wato fifikon su waɗannan da za su zo a ƙarshen duniya ma'ana masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna cewa fifiko wato suna da fifiko akan sahabbai an gane ko aiki ne a wannan zamani akan lullunka ladan ladan ya zamanto kwatancin ladan mutum hamsin daga cikin mazan jiya abinda suka aikata amma ita fadala ta sahabbai fadala ce wadda take mai zaman kanta wanda ta rigai ta wuce har kiyama babu wani wanda zai kai matsayin sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko babu wani wanda zai dabrance su kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a hadisi sahihi manzan Allah yake cewa wallazi nafsi biyadi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa law anfaqa ahadun minkum misla uhudin zahaban ma balaga mudda nasibihim mudda ma balaga mudda yake cewa ma balaga ma balaga mudda ahadihim wala nasifa au kama kala za Allah yake cewa ku ji tsoron Allah game da sahabbai na kar ku zage su za Allah yake cewa rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa ɗaya daga cikin da zai ciyar da gwalgwadon dutsen uku daga zinari mazan Allah ya ce wallahi bai kai mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ya bada wala nasifahu mazan Allah ya ce kai ko rabin mudu na sahabi bai kai ba don haka sahabba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fagala ce wadda sun tafi da ita su ne suka abunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna da shi suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin taimaka masa akan isar da sakon Allah kuma su ne waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumansa duk abinda Allah ya yi wahayi na alkur'ani da sunna su ne wasiɗa tsakanin mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har zuwa kiyama wannan musulunci su ne suka ista hanyar su yi mana kuma su ne waɗanda wato suka yi hijira suka tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka fita suka yada musulunci a bayan duniya mana a fadin duniya da haka wannan matsayi ne sun rige sun wuce da shi lalle wannan karka kafa hujja da shi cewa ai akwai jama'a a ƙarshen duniya wanda matsayinsu ya fi matsayin sahabbai wannan kenan zamani ne lokaci ne duk wanda ya yi aiki aikin shi za a lullunka shi daidai yake da aiki wanda sahabi zai aikata sahabi hamsin amma baya nunin cewa wato mai haka ya fi sahabbin maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mana yake cewa ibn wabba wato ya rawaito hadisi daga abdul ya rawaito hadisin da ya kunshi ma'anar shi wannan hadisi daga ibn umar allah ya kara masa yadda wanda shi ibn wabba yana da littafi mai suna albida wannan albida wannan hayu anha sunan littafi bid'o'i da hani game da wato aikata su to a cikin littafin ya rawaito hadisin da ya kunshi ma'anar wannan hadisi na abu salaba riwaya daga wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda lafazin hadisin maza allah yake cewa inna min ba'dikum ayyaman lalle bayan ku nan gaba maza allah ya ce bayan ku akwai wasu kwanuka na musamman da za su zo maza allah ya ce as-sabiru fiha wato mai daukan haƙuri a cikin waɗannan kwanuka mai riko da sunnata wanda cutarwa da musgunawa ba ta sa ya gudu ko ya ja da baya manzon Allah ya ci shine ya ce almutamassik bi misli ma antum alaihi yawma wanda yake mai riko da kwatancin abin da ku kuke kan shi a yau me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai shine alqur'ani da sunna shine anan manzon Allah ya fayyace mana yace inna min ba'dikum ayyaman lalle bayan ku akwai wasu kwanuka as-sabiru fiha mai jimri a cikin waɗannan kwanuka almutamassiku mai ruko bi misli ma antum alaihi yawma da kwatancin abin da kuke kai a yau manzon Allah yace da ku ajru 50 minkum yana da ladan mutum 50 daga cikin ku kila ya rasulallah aka ce da manzon Allah minhum mutum hamsin daga cikinsu ƙala sai ya ce a bal minkum ya ce mutum hamsin daga cikinku wannan hadisi shahidi ne akan hadisin da ya gabata abu hadisin abu sa'alaba sai dai shi ma dai kasancewar hadisi ne ba'ifi sannan sai yake faɗa yake cewa an ba'ana muhammad ibn sa'id ya ce muhammad ibn sa'id ya ba mu labari shi kwa ya rawaito daga asad shi kuma daga sufyan ibn uyaina shi kuma daga aslam albasari shi kuma daga sa'id dan uwan alhassan ibn abil hassan albasari sai ya ce yarfa'uhu wato yana ɗaukaka hadisin kuntu sai na ce masa na faɗa ga sufiyan na ce ani nabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukaka danganan hadisin ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala sai ce na'am ya ce kwarai ma'ana yakan danganta hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala sai ya ce inna kumul yau ma manzon Allah ya ce lalle ku a yau ala bayyinati min rabbikum kusan da cewa kuna kan hujja daga gun ubangijinku ma'ana abin da kuke kai a yau kuna kan hujja wato daga gun ubangijinku duk abin da kuke aikatawa kuna aikata shi ne wato akan basira a ilmanci kuna da dalili alkur'ani da sunna wannan shaida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa ga mazan jiya sahabbansa abinda suke aikatawa na aiki ya dacewa karantarwarsa shine yace innakum liyawma kusan da cewa ku a yau ala bayyinatin min rabbikum kuna kan hujja daga gun ubangijin kuma ana duk abin da kuke a ilmance kuke yi shi kuna da dalili ta'amuruna bil ma'ruf maza Allah yace bugo da ƙari kuma gaye kuna umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna anil munkar kuma kuna hani gabarin mummunan aiki watu jahiduna fillahi kuma kuna jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ma'ana kun sadaukantar da rayuwarku da dukiyarku domin ɗaukaka addinin Allah maza Allah ya ce kuma walam ya zahar fikum as-sakratan maye biyu ko ka ce magagi biyu maza Allah ya ce ba su bayyana ba a cikin ku sakratul jahili magagi wanda yake na jahilci wasa karatu hubbil aish da magagi wanda yake na san rayuwar duniya waɗannan illoli biyu manzo Allah ya ce ba su bayyana ba a cikin ba ku da wani magagi na jahilci ba ku da wani magagi na san rayuwa hadafin ku kawai makoma lahira kuma duk abin da kuke kuna yin shi a ilmanci in aka ce sakra shine maye ko ka ce magagi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa ja'at sakratul mauti bil haqq shine yace wa lam yadhhar fikum fikum sakrata magagi biyu manzo Allah yace basu bayyana a cikin ku sakratul jahli magagi na jahilci wa sakratu hubbil aish da magagi na san rayuwa manzo Allah yace basu bayyana ba a cikin ku amma ba ku san da cewa wasa tuhawwaluna an zalim da sannan za a juyar da ku gabarin wannan abu da kuke kai na umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki maza Allah ya ce kusan da cewa ba in dai zamani ya yi zamani nan gaba to za a juyar da ku gabarin shi bala ta amuruna bil ma'ruf za a kai lokacin da ba kwa umarni da kyakkyawan aiki wala tanhauna anil munkar kuma ba kwa hani gabarin mummunan aiki wala tujahiduna fi sabilillahi kuma a wannan lokaci ba za ku ringa jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wa tazharu fikum sakratan waɗannan magagi biyu manzon Allah yace za su bayyana a cikin ku an gane ko magagi na jahilci da magagi na san rayuwa kamar yadda ya kasance a yau manzon Allah yace fal mutamassiku yawma izin bil kitabi was sunnah mai riko da alkur'ani da sunna a wannan lokaci maza Allah ya ce da ku ajiru hamsina yana da ladan mutum hamsin kila aka ce da manzon Allah minhum mutum hamsin daga cikinsu ƙala sai ya ce la a a bal minkum manzon Allah ya ce ladan mutum hamsin daga cikinku ladan mutum hamsin daga cikin da haka wannan hadisi yana nuna mana fagala ta baki su ne masu riko da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin kawo gyara cikin jama'a a irin wannan lokaci na bakunta lokacin da mutane suke bin ra'ayi da son zuciya suka bar karantarwa ta alkur'ani da sunna to masu riko da sunna a wannan lokaci suna da ladan mutum hamsin kuma mutum hamsin daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan malam sai ya ce wa lahu bi isnadin anil mu'afiri wato wannan hadisi wato yana da sanadi wato daga al-mu'afiri al-mu'afiri shine bakar ibn amr al-mu'afiri yana daga cikin tabi'ai yake faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan hadisi ne mursal domin shi bakar ibn abdullah buna amr al-mu'afiri tabi'i ne ba sahabi ba ne shi ne sai yake cewa duba da guraba wato farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata ga baki sai ya ce allazina ya tamassaku na bi kitabillahi hina yutrak su ne waɗanda suke ruko wato da littafin allah lokacin da wato aka bar bin alkur'ani aka juya masa baya wa ya amaluna bi sunnati hina tuturak kuma su ne suke aiki da sunna ta lokacin da aka watsar da ita mutane suka kirkira abubuwa na bidiya kenan dai wannan ƙarin bayani ne akan ma'anar su bakin da manzon Allah yake faɗa da yace faɗu ba da guraba an gane ko faɗu ba da guraba da haka dai a takaice dukkan waɗannan riwayu shek nasir albani allah ya ji kansa ya ba a fasu illa kasancewar wata gaba daga ciki ya tabbatar da cewa ingantacciya ce na ɗaukan haƙuri da jimiri a lokacin da wato jama'a musulunci ya koma bako idan ita wannan gaba ta tabbata na cewa mai haƙuri da juriya akan riko da sunna tamkar wanda yake riko ne daga rushi amma duka ziyadar cewa yana da ladan mutum hamsin daga cikin sahabbai wannan duka bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan kaddara cewa ya inganta baya nuna fifiko ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan wanda za su zo ƙarshen zamani sun fi sahabbai sahabbai matsayinsu matsayi ne wanda yake kebantacce ma'ana aikin ne a lokacin ake lullunka shi zai kai kenan gwargwadon aiki na mutum hamsin daga cikin sahabbai don haka a takaice waɗannan hadisai kamar yadda bayani ya gabata suna tabbatar mana cewa in fitintunu sun yawaita to ba laifi mutum yana iya lazimtar wato gyaran kansa kamar yadda bayani ya gabata kuma babban abin da ya zama wajibi akan mumini ya jimre game da duk abin da zai haɗu da shi na cutarwa da musgunawa kar cutarwar da ake masa da musgunawa da faɗin baƙaƙen maganganu da zagin da za a ringa yi masa da habaici da ba'a ya sa ya ja da baya ya bar abin da yake na gaskiya abin da ya riko na sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a faɗa ka ɗau haƙuri ka jimre cutar da muminai a sababin bin gaskiya sunna ce ta Allah kamar yadda annabawan Allah an cutar da su an musguna musu ba abin da ba a musu ba amma ne suka yi haƙuri suka ɗauka suka jure kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul an'am qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ubangiji ta'ala yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulu tabbas mun yi sani abinda jama'ar ka suke faɗa maka na baƙaƙen maganganu cewa wai kai boka ne ko kuma wasu sun ce mawaki ne wasu sun ce mai tabin hankali ne da sauran dai maganganu na cutarwa ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun yi sani abinda suke faɗa maka yana bakanta maka rai fa innahum la la yukazzibuna ubangiji ta'ala ya ce ka san da cewa ba su jama'ar ka ba sa ƙaryatar da kai domin kafin ma ka fito ka faɗa musu cewa manzo ne Allah ya turo ka abinda suke ma laƙabi a sadiqul ami mai gaskiya amintacce mai rukun amana saboda ba su taɓa jarraba ƙarya game da kai fa innahum la yukazzibuna ba sa ƙaryatar da kai walakin na zalimina bi ayati llahi yajhadun sanade azzalimai da ayoyin Allah ne suke musu kawai alkur'anin da ka zo musu da shi shine ba su yarda da shi ba sai ya ce walaƙar kuzzibat rusulun min qablika tabbas manzannin da suka gabace ka ubangiji ta'ala ya ce an ƙaryatar da su fasabaru alama kuzzibu suka dau hakuri akan karyatarwar da aka musu wa uzu ubangiji ta'ala yace kuma an cutar da su suka dau hakuri hatta atahu nasruna har aka kai lokacin da taimakon mu da agajin mu ya su musu muka halakar da makiyansu ubangiji ta'ala yace wala mubaddila li kalimatillah babu wani babu wani wanda ya isa ya canza kalimomin Allah ma'ana cutar da masu kira zuwa bin gaskiya suna ce ta Allah ba wanda ya isa ya canza duk wanda ya bi wannan hanyar to ya san da cewa ga abubuwan da zai haɗu zai haɗu da cutarwa wadda take mai yawa sai Allah ya ce masa wa laqad ja'aka min naba'il mursalin ai tabbas game da labarai na manzanni ya zo maka yadda aka cutar da su aka musguna musu idan haka dai a irin wannan lokaci mai riko da sunna dole ya yi haƙuri duk abin da zai haɗu da shi na cutarwa ya jimre azan Allah ya ba mu misali tamkar wanda ya jimki karushin mutane kuma duk wanda ya jimre ya ci gaba da riko da suna irin wannan lokaci mazan Allah ya ce to faɗu balahu ma'ana alasan barka da murna ya tabbata gare shi ko kuma ka ce aljanna ta ba gare shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin yana cikin sahihu muslim shine abin da malam ya dogara da shi a baban don haka ya gabatar da shi dukkan waɗannan hadisai waɗanda ba su inganta ba ya zo da su domin kasancewar akwai gaba ingantacciya kuma akwai hadisai daban-daban waɗanda suka kunshi ma'anarsu don haka kenan a takaice ne shine abin da baban ya kunsa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك